أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 25 ne ko ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya littafi wallafar babban malami abul hasan ashadili wanda muke dan bibiyar wasu daga cikin sharhi na ma'anonin wannan littafi a cikin wannan sharhi na babban malaminmu dr muhammadu mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun shiga cikin fasalin da ke magana akan mujibatul gusul inda almu'allib ya kawo mana abubuwa guda hudu akwai daukewar jinin al'ada akwai da jinin biki sannan kuma akwai ainihin wato wankan gawa wato mutuwa da kuma janaba wanda akan janaba ya kasa ta gida biyu ya ce tana da nau'o'i guda biyu nau'in farko shine fitar da mani almuqarin lilladha almu'tada min ar-rajul aw al-mar'a fi nawmin aw yaqadha wannan kamar kashin farko sannan na biyu ce magibu hashafatil balig ainihin wato fi wahiya ra'su dhakar aw magibu mithliha min maqtu'iha fi farji adamiyyin aw ghairihi untha aw dhakarin hayyin aw mayyitin wa illam yunzil to mun yi karanta abubuwan da malamai suka ce da kuma inda suka hadu da inda suka saba da kuma dalilin da kowa ya dogara da shi akan abin da ya fahimta to akwai matsala guda ɗaya da shi ainihin wato mawallafin littafin iziya bai riskar da shi ba wato wanda yana cikin abin da zai cika masu wajabta wanka shine islamul kafir ko da yake matsalar wankan musulunta kafiri matsala ce wadda akwai saɓanin malamai a kanta yana daga cikin abin da ke wajabta wanka musulunta kafiri asliyan kana au murtaddan wato musulmin na asali ne wanda bai taɓa shiga musulunci ba yanzu ya musulunta ko kuma musulmi ne wanda ya ridda to malamai ma'abota ilimi suna da maganganu guda uku game da wankan mutumin da ya musulunta ƙauli na farko sun tafi akan cewa wankan kafiri wajibi ne mutsulakan kawai ko kafiri ne na asali ko kuma murtaddi ne ya dawo sun ce sai yayi wanka inda ya musulunta wannan shine mazhabin malik shine mazhabin imamu ahmad shine mazhabin abi thawr shine mazhabin ibn hazmin kuma shine ra'ayin da al-munzir da khattabi suka tafi akai kai sun kafa hujja da hadithai kama haka akwai hadithin qais bin asim hadithin qais bin asim lokacin da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya wanka da ruwa da magarya lamma aslama amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin kuma suka ce asalin umarnin na wajibi ne domin babu dalilin da ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibi ba ne wannan hadithin yana cikin wato musnad na imamu ahmad da imamu abu dawud shi ma ya ruwaito shi a cikin ainihin wato sunan ɗinsa haka imamu turmidi imamu nasa'i sannan shak nasiruddin al-albani ya inganta shi cikin al-irwaul galil hadithi na biyu shine hadithin abi huraira wajen musulunta thumama bin uthal annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhabu bihi ila ha'id bani fulan famuruhu an yaghtasil suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu abu huraira su tafi ko sahabbai su tafi da sumama wato zuwa su je wajen shinge ko ainihin gona ko lambun wasu mutane ainihin wato su umarce shi ya wanka ya buya a baya ya yi wanka wannan shi ma hadisin imamu ahmad ya fitar da shi ibnu khuzaima ya fitar da shi asalinsa yana cikin sahihain sai dai babu al'amur bil gusul din babu umarnin wanka din shi ma ka duba irwa'ul galil albani ya kawo shi hadithin su na uku shine musulunta usaid bin hudair usaid bin hudair lokacin da ya musulunta kafin ya musulunta ya tambayi sahabbai guda biyu ya tambayi mus'ab bin umair da as'ad bin zurara ya ce yaya kuke yi idan za ku shiga musulunci in za ku shiga cikin wannan addinin me kuke yi sai suka ce da shi za ka je kai wanka ne ka tsarkake jikinka ka kuma tsarkake tufafinka sannan sai ka yi kalmar shahada sannan sai ka ci gaba da sallah wannan shi ma isnadinsa sahihi ne imamu tabarani ya fitar da shi cikin at-tarikh ibn hisham ya kawo shi cikin asira to wannan shi ne madogara ko hujjojin rukunin malamai na farko imam malik imam ahmad abi thawr ibn hazm ibn al-munzir da khattabi wannan madogararsu waɗannan hadisan da aka su kam kaulan wahidan sun tafi akan duk wanda ya musulunta ko dai asali kafuri ne yanzu ya shigo musulunci ko kuma ridda ya yi yaban musulunci kuma ya dawo to sai ya yi wanka sai kaulin malamai na biyu da suka ce eh in mutum ya musulunta zai yi wanka amma istihbaban an so ne ya yi wankan ba wai wajibi ba ne an fahimta suka ce sai dai in ya kasance lokacin kafin ya musulunta janaba ta same shi to yanzu wajibi ne ya yi wanka sai ya zama wannan wankan da ya na janaba ne ba na musulunta ba na musulunci bane shi wankan shigowarsa musulunci mustahabi ne wannan shine kuma mazhabin Imam Shafi'i da kuma wani kauli cikin kaulin da aka samu a cikin mazhabar Hanafiya wannan kauli na biyu kenan su kauli na biyu sun ce ana yin wankan amma mustahabi ne kauli na uku kuma suka ce kwata kwata ma ba wankan ba wani wanka an mutum ya musulunta kawai kama harkarsa ta musulunci ba wani wanka da zai wannan shine mazhabin Imam Abi Hanifa an fahimta ko to waɗannan guda biyun da waɗanda suka ce mustahabbi ne da shi imamu abu hanifa da yake ganin ba ma wani mustahabbanci kawai mutum ya musulunta kenan kawai ba wani wanka da zai to duk sun kafa hujja da dalilai kamar haka daga ciki akwai faɗin allah ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka faɗa waɗanda suka kafirta in yantahu in sun hanu sun daina sun tuba sun daina wannan kafircin an gafar za a gafarta musu ma kada salafa abinda duk ya riga ya gabata da haka duk abin da ya gabata musulunta su ya ture shi da kuma hadithin ainihin wato amr bin al-as hadisi ne marfu'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islam yahdumu ma qabla musulunci ya rugurguje duk abin da ya gabace shi da haka da mutum ya musulunta yanzu ya dawo fresh wannan hadithin shi ba ainihin wato hadisi ne muttafaqun alai to sai dai mala ya ce a cikin wannan istidlalin na waɗannan mazahib guda biyu akwai nazari akwai abin duba a ciki domin waccan ayar da ta ce ƙullin lazina kafaru in yantahu yi gufar lahum ma qad salaf sai ya ce abin da ayar take nufi gufranu dhunub gafarta zunubai ake nufi ba wai wani abu ba baya nufin cewa ba za su yi wanka ba saboda wannan aya za su yi wanka domin wancan yughfaru lahum ma qad salafa na zunubai kenan amma sun yi ijimai akan cewa annal ladhi aslama laukana alaihi dainun ai su ma hawayancan malaman da suka ce ba zai wanka ba kuma suka kafa hujja da wannan ayar sun yadda inda mutum zai musulunta ana bin sa bashi shi ma yughfaru lahu ma qad salafa na'am ko kuma akwai kisasi a kansa dama yayi wani abu da za a yi mai kisasi sai kuma ya musulunta sai kisasin ya faɗi da kansa saboda al-islam ya hadu ma qablahu ya ci ciwo mutane bashi kawai ya shigo musulunci shikenan mutane dai su hakura al-islam ya hadu ma qablahu na fata an fahimta sai suka kawo wannan suka ce li'anna ijabal ghusl laysa mu'akhadha domin shi ainihin umarni da aka yi na cewa an wajabta sai yayi wanka wannan ba kama shi aka yi da wani laifi ba wa takalifan ba wani takalifanci bane bima wajaba fil kufr bal huwa ilzamu sharɗin min shuruɗis sala kawai an lazumta masa cika wani sharaɗi daga cikin sharuɗan sallah cewa sai mutum yayi wanka ko wanda ba ko musulmin shi bayan janaba ko wani abu na tsarki ya kama shi sai yayi wanka kan yayi sallah to ballantana shi fa innahu junubun domin shi yana da janaba was salatu la tasihhu min al junub suka ce sallah ko ba ta halatta ga mai janaba wala ya kharuju bi islami an kaunihi junuban wai wala ya kharuju bi islamihi an kaunihi junuban wala ya kharuju an kaunihi junuban ba zai fita daga kasancewarsa mai janaba wa bi islami idan ya musulunta dan ya musulunta baya nuna cewa har janabar al-islam ya hadu ma qabla huda haka janabar ita ma an tunkuɗe ta an fahimta kamar yadda ana bin sa bashi za a ci gaba da bibiyar sai biya mutane bashi kamar yadda in akwai kisasi a kansa za a yi mai kisasi ko da ya musulunta mafhum sai suka ce wannan kaga kenan magana su ta farko kenan dalilin su na biyu shine al-islam ya hadu ma qabla su wayanda suka ce ba zai wanka ba dalilin su na uku suka ce aslama khalqun kathirun ai mutane masu yawa sun musulunta lahumuz zawjat wal aulad suna da matayensu suna da yayaye walam ya'muruhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusl wujuban amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su yi wanka ba wajibi cewa sai sun yi wanka walau wajaba la amarahum bihi da ko wajibi ne da manzo Allah ya umarce su cewa lalle tunda sun musulunta sai sun yi wanka malam yace to a cikin wannan shi ma dalilin nasu akwai nazari li'anna al'amra bihi thabitun domin umarni da ai wankan ai ya tabbata tun daga wasu an kawo reference da su sumama ya musulunta an ce wanka usaid bin hudayr ya musulunta an ce wanka an fahimta qais bin asim ya musulunta an ce wanka su kadai sun ishe mu hujja ai ba wai sai an ci gaba da bibiyar su rago da suka musulunta da an sa su yi wanka kasantuwar ba a sa su yi wanka ba ko kuma baya nuna cewa kila ba kasancewa an sa su ko ba a sa su ba an fahimta shi sa shaukani rahimahullah yake cewa zahirin zance shine alwujub wannan wankan wajibi ne li anna amral ba'di qad waqa bihi tabligh domin tunda an umarci wasu kaga ashe isar da sako ko kuma wato ilimin ya zo an samu cewa an sa tumama yayi wanka an sa wani yayi wanka an sa wani yayi wanka to wannan waɗanda aka sa sun wadatar kawai ba sai mun ci gaba da bibiyar wani shi ma an sa shi yayi wanka wani shi ma da ya musulunta an sa shi yayi wanka tunda dai ga wasu karara an sa sun yi wanka to rago ma sun yi wanka na fatan gane dan haka da'awa adamil amri liman adahum da'awar cewa ai in banda wa'ancan guda ukun ba umarci ba wa'anda kuma aka ce ci gaba da yi wanka yayi wanka la yasluhu mutamassikan لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم dan ba a sani ba baya nuna ba a yi ba an fahimta dan wani ba a san shi ma an sa shi wanka ko ba a sa shi wanka baya nuna cewa ka ce ai ba a sa shi ba tun daga wasu an sa su dan haka sai malam ya tafi a ƙarshe sai ce farrajihu zancen da shi ya furin jayarwa shine annahu yajibu alal kafir wajibi ne akan kafiri sawa'an didde ne kana asliyan aw murtaddan kafiri ne na asali ko kuma wanda ya ridda ne idza aslama in ya musulunta an yaghtasila mutlaqan yayi wanka saki ba kaidi kawai wa mimma yush'iru bi anna al-ightisala 'inda ad-dukhul fi al-islam kana mashhuran 'inda as-sahaba ma fi qissati islam ummu abi ummu abi huraira yace daga cikin abin da zai nuna ma cewa wanka idan an shigo musulunci abu ne shahararre hatta a wajen sahabbai kissar musuluntar mahaifiyar abu huraira radiyallahu anha annaha ightasalat wa labisat dir'aha sai da ta yi wanka ta sanya tufafinta sannan ta je ta karɓi musulunci sannan ga ƙisatu islami usaid bin hudayr allati taqaddamat da aka bisa wannan shi ma malam ya tafi akan cewa malikiya da suka ce musulunta kafiri wajibi ne kawai shi ma ya tafi akai da haka in mutum ya musulunta ridda ko kuma kafiri ne na asali yanzu ya shigo musulunci zai yi wanka kawai an fahimta domin wayannan dalilan sun gamsar dalilai ne da kuma nassoshi karara wayancan kuma ihtimalat ne sannan wancan ayat da aka kawo kullin ladina kafaru in yi gufaru lahum in yantahu yi gufaru lahum ma qad salaf wannan game da abin da ya shafi zunuban da suka aikata ne ina fata an gane tun daga misali an bayar inda zai musulunta ana bin sa bashi zai biya bashin mutane inda zai musulunta akwai kisasi akan sa za a mai kisasi ashe kaga wancan yi gufaru lahum ma qad salaf ba komai ya shiga ciki ba al islam ya hadu ma qablahu ba komai ne ya shiga ciki ba da fatan an fahimci wannan mas'ala din to watamna'ul janabatu mawani alhadath al'asgar wannan kaman cikon karatun da ya wuce ne daga cikin abin da ke wajabta wanka akwai musuluntar kafiri sai abin da janaba take hanawa wa tamna'ul janabatu mawani alhadathil asgar janaba tana hana abubuwan da karamin kari yake hanawa ma'a ziyadati tahrimi qira'atil qur'an tare da kuma ƙarin haramcin karanta alqur'ani illal ayata sai dai aya kamar guda ɗaya haka wa nahwaha da makamancin aya ɗaya kamar aya biyu ko uku ala wajhi ta'awudhi ta fuskan neman tsari kamar mutum zai kwanta bacci ya karanta kamar amanar rasul kaga aya ɗaya ce ko aya biyu to yayi karanta ta dan neman tsari ko ayatul kursiyu warruqa ko kuma dan ainihin wato tawaida arruqa tawaida ko tofi ya ji wani guri yana maciwo ya karanta wani abin da ya karanta wata aya wadda kila neman ana yin rukuya da ita dan ya samu sauki wal istidlal da kuma kafa hujja ko kafa dalili kila an kawo yan ana tattauna akan wata matsala sai kawo wata aya da take nuni akan wannan matsala din shine al istidlal wannan mutum zai iya koda yana da janaba to zai iya karanta aya ɗaya ko biyu dan neman tsari dan yin rukuya ko tofi ko tawaida ko kuma kafa hujja wa dukhulal masjidi haka da ƙarin shiga masallaci ma'ana bayan janaba ta hana abin da ƙaramin kari ya hana to kuma ta hana waɗannan abubuwan karanta alkur'ani sannan kuma shiga masallaci wal mukuthafihi da kuma zama a cikin masallaci malai yake cewa hadhihi al mawani' hiya allati dhakaraha fi qawli wayannan abubuwan duk da aka hana shine da wanda muka karanta a fadan a can baya wa ya harumu alal muhdith as-salatu wat tawaf wanda mun karanta shi a can baya kuma mun tattauna akan matsalar mun bayyana cewa zance mafi rinjaye shine halaccin karanta alkur'ani ga mai kari jawazu qira'atul qur'an alal muhdith ya halatta mutumin da yake da kari ya karanta alkur'ani saboda hadithin Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane hali wa afdalu dhikr mafificin zikiri ko huwa qira'atul qur'ani shine karatun alqur'ani wa hadha madhhabu abi hanifa kuma wannan shine dama madhhabin abi hanifa ko da mutum yana da janaba zai yi karatun qur'ani wal mashhur min madhhabi shafi'i wa ahmad wa huwa ikhtiyaru shaykh islam kuma wannan shine mashhurin ra'ayi a mazhabar shafi'iyya da mazhabar imam ahmad bin hanbal kuma wannan shine ra'ayin shaykh islam ibnu taymiyyah amma game da hadisin abdullahi bin amr daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ya qara'ul junubu wala la ya qara'ul junuba wala al haidha shay'an min al qur'an wai la ya qara'ul junubu wala al haidu shay'an min al qur'an mai janaba da mai haila ba za su karanta komai ba na al qur'ani wannan hadisi ne wanda yake mai rauni akhrajahu at-tirmidhi wa ibn majah wa da'afahu al albani fi da'if al jami' hadisi ne wanda yake bai inganta ba ta fuskar isnadi akwai kuma wani hadisin na abdullahi bin rawaha annabi da yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya kara ahadun minna alquran wa huwa junub manzo Allah ya hana ɗayan mu ya karanta alqur'ani yana da janaba da kuma hadithin abdullahi bin malik da yake cewa idza tawadda'tu wa ana junubun idan nayi alwala ina da janaba akaltu wa sharibtu ina cin abinci in sha abin sha wala usalli amma bana sallah wala aqra'u bana yin karatun qur'ani hatta aghtasila har sai nayi wanka fa fi ahadithun kulluha da'ifa waɗannan da hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ta fuskar isnadi don haka la yasihu lihtijaju bi shay'in minha baya inganta a kafa hujja da ɗaya daga cikin su tunda ba su inganta ba wal ilmu inda Allah an fahimta da haka kaga kenan game da mas'alar farko cewa ba za a karanta alqur'ani ba mun ji dama mun karanta makamanci wannan mas'alar a baya amma game da shiga masallaci ga mutumin da yake da janaba ko yake da jinin haila to shi ma malamai suna da maganganu guda uku a kai fali ahalil ilmi fihi thalathatu aqwal malamai ma abota ilimi suna da zantuttuka guda uku game da shin mai janaba zai iya shiga masallaci shin mace mai jinin al'ada za ta iya shiga masallaci zance na farko cikin maganganun malamai ta harimu sun ce haramun ne mutum yana da janaba ya shiga masallaci haramun ne mace tana jinin al'ada ta shiga masallaci wa bihi qala malik wannan shine ra'ayin maliku wa abu hanifa wa sufyan da imamu abu hanifa da sufyan thauri wannan shine ra'ayinsu mai janaba ba zai shiga masallaci ba haka mai haila sun kuma kafa hujja da hadithin la uhillu almasjid li ha'idin wala junub ni ba zan manzo Allah ce ba zan taba halatta masallaci ba ga mai jinin haila ko mai janaba wannan hadisi ne wanda imamu al-baihaqi ya rawaito shi wadda afahu shi kansa da ya rawaito shi ya raunana shi da aka kaga kenan hujjar da aka dogara da ita kaga ba ta da inganci imamu abu dawud ma ya fitar da shi imamu al-baihaqi a sunan al-kubra wa da'afahu ya raunana shi an fahimta ko sannan akwai hadithin ummu salama innal masjida la yahillu li junubin wala ha'id lalle masallaci baya halatta ga mai janaba ko mai haila wa huwa kadhalika hadithun da'if shi ma dai har wa yau hadisi ne da bai inganta ba ta fuskar isnadi hadisi ne wanda yana cikin sunan ibn maja ka koma al'ilal na ibn abi hatim zaka ga karin bayani hadisi ne shi ma da bai inganta ba to kaga idan har hadisan nan duk su ne madogarar mazhabin farko mazhaban malik abu hanifa da sufyan thauri to kaga mazhabar tasu ko kuma abinda suka yi madogara da shi bai inganta ba an fahimci wannan kaulin kauli na biyu jawazuhu lil ha'id wal junub idza tawadda'a malamai na biyu suka ce ya halatta da mai janaba da mai haila su shiga masallaci inda sun yi alwala wannan shine kaulin imamu ahmad lima rawahu ata saboda abinda ata ya ruwaito yake cewa ra'aitu rijalan ata yake cewa naga mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah ya jilisuna fil masjid suna zama a masallaci wahum mujinibuna ko mujannibun ko mujinibun suna da janaba idza tawadda'u wudu as-sala in dai sun yi alwala irin ta sallah suna da janaba su sai su zaman su a masallaci wannan hadithin yana cikin sunan ibnu maja a wannan hadithin shi ma ba cikin ibnu maja yake ba hadisi ne wanda yake akhrajahu sa'id bin mansur fi sunan hadisi ne shi ma da'ifi an fahimta da haka wannan shi ma kamar athar ne da'if to kaga su ma kaulin su da suka kafa hujja cewa za a shiga masallaci mai haila za ta shiga masallaci mai janaba ma zai shiga masallaci amma da sharadi in sun yi mai na'am to athar din shi ma bai inganta ba mazhaba ta biyu kenan mazhaba ta uku suka ce jawazuhu mutlaqan su mazhaba ta uku suka ce da mai janaba da mai haila su shiga masallaci kai tsaye nassin da yace ka su shiga bai inganta ba me su kuma suka kafa hujja da hadithin Aisha radiyallahu anha qalat tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa ummul mu'minin Aisha nawilinil khumra min al masjid dauko min tabarma a cikin masallaci fa qultu sai na ce wa manzo Allah inni haid ya makin Allah fa ina ina haila fa qala sai ce inna haidataki laysat fi yadiki ai haila ba hannunki take ba shiga kawai ki dauko min tabarma an bayyana ko fanawaltuha iya da aka na shiga masallaci na ɗauko masa shine dama ta hannunsa za a gane a shiga ko ka a shiga ya ce kuma in shiga na ma gaya masa uzurin da nake ciki cewa na yi ba hannunki take ba shiga ke ɗauko mun ta ce na shiga na ɗauko masa tabar ma na kawo masa haka hadithi na biyu innal mumina la yanjusu mumini fa baya zama najasa hayyan wa mayyita an fahimta ko wancan hadithin na imam muslim ya fitar da shi hadithin na Aisha wannan hadisin na innal mu'mina la yanjusu shi kuma hadisi ne wanda ya gabata hadisi ne na Imam al-Bukhari da Muslim wa hadha al-qawlu yadhharu rujhanuhu li quwwati adillati doktor yake cewa wannan kaulin rinjayarsa ko rinjayan wannan kaulin yana bayyana saboda karfin dalilin sa Imam tirmidhi yake cewa hadithu Aisha hasanun sahihun hadithin na Aisha hadithi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu ammatu ahli al-ilm Imam tirmidhi zai ce wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malamai la na'lamu bainahum bainahum bainahum ikhtilafan yace ban san wani sabani ba a tsakanin malamai fi zalika a cikin haka bi Allah ba asa an tatanawala al-ha'idu shay'an min al-masjid malamai duk sun hadu akan cewa mai jinin haila za ta iya shiga masallaci ta dauko wani abu قال ابن حزم ابن حزم yake cewa wajaizun lil haid wan nufasa ya halatta ga mai haila da mai jinin biki an ya tazawwaja su aure wa an yadkhula al masjida ya halatta su shiga masallaci wa kadhalika al junub haka shi ma mai janaba li'annahu ibn hazm yake cewa domin lam ya'ti nahyun an shay'in min zalika babu wani hani da yazo akan wani abu daga cikin waɗannan wa kada kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya ce almumin almu'minu la yanjusu shi mumini baya zama najasa wa kada kana ahlus suffa yabituna fil masjid ibn hazm ya ci gaba da cewa domin ahlus suffa sahabban nan talakawa wanda suke zama a masallaci sun kasance suna kwana a masallaci bi hadarati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah yana nan wa hum jama'atun kathira kuma su suna da yawa wala shakka anna fihim man yahtalim kuma babu shakka tunda yawancin su basu da aure a cikin su akwai wanda suna mafarki za su yi mafarki kuma suna cikin masallaci famanuhu qat an zalika kuma ba taba hana su a zama a masallaci ba ce tunda kun ga ku ba ku da aure gwagware ne ku samari kuna yawan yin mafarki a cikin masallaci da ku tashi ku fita daga cikin masallaci ba taba ce musu haka ba ko kuma duk lokacin da kuka yi mafarki ku fita sai kun yi wanka sannan ku dawo an fahimta ko da haka sheik nasiruddin albani shi ma a cikin wani bayani mai tsawo da yake cewa yake cewa fata bayyana min ma taqaddama daga cikin abubuwan da suka gabata zai bayyana gare ka mai sauraro annahu la yathbutu ayyi hadithin ba wani hadisi da ya tabbata fi tahrimi dukhulil ha'id game da haramtawa mace mai haila wa kadhalika junub haka mai janaba ila al-masjid shiga masallaci wal aslul jawaz asali halacci tunda asali shine kowa duk musulmi yana da alaka ya shiga masallaci to yanzu ba wanda zaka ce kar ya shiga sai da dalili ina fata an gane to kuma duk dalilan da wa'ancan suke ganin su ne za su kare mai janaba ta shiga mai shiga masallaci ko mai haila to dalilan duk kuma kaji ba su da inganci to kenan tunda dalilan ba su da inganci kaga yanzu mas'ala ta zamanto ala babiha mafhum fala yunqalu anhu dan haka ba za a tashi daga halacci ba a koma haramci illa binaqilin sahihin sai da wani abu da aka ciro aka ruwaito shi ingantacce ta kuma bihil hujja wanda za a iya kafa hujja da shi la siyama wa qad saha ma yu'ayyidu hadha al-asl wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam musamman ma ga abinda zai ƙara karfafar wannan asalin shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam nawilinil khumra min al-masjid yace wa matarsa na Aisha shiga ki dauko min shimfiɗa ko tabarma a masallaci har ma ta yi mai bayani ta ce ina da jinin al'ada fa ya ce ki je ki ɗauko min na ce haila ki ba a hannun ki take ba an fahimta da kaga kenan ƙauli mafi rinjaye shine za su shiga masallaci ko ba za su shiga ba to shine to dama su ne matsalolin da muka karanta yanzu ko yawa tahrimu qira'atul qur'an ko dukhulul masjid al mukuthafihi wannan duk kaga shine muka tattara muka yi wannan bayani fara'idul ghusl wa sunanihi wa sunanihi wa mustahabbati sai kuma abin da ya shafi farillan wankan da kuma sunnoninsa da mustahabbansa wal ghusl min al janabati wankan janaba mustamilun ala fara'ida ya kunshi farillai wa sunanin da sunnoni wa fada'il da mustahabbai fa amma fara'iduhu fa khamsa amma farillan wankan biyar ne niyyatu raf'il hadath akbar niyyar dauke babban kari wa ta'mimu zahiril jasad bil ma da game mabayyanin jiki da ruwa waddalku da cuccudawa wa takhlilu sha'ar da tsatsefe gashi wal muwalatu da jerantawa amma game da niyya wannan dama muna da hadithin innamal a'malu bin niyyat ko da aka iya ita farilla ce fi kulli ibadatin wala budda sai kuma ga fadin Allah ta'ala wa ma'u illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din amma game da game jiki da ruwa domin wannan a ma'anar wanka ma shine hakikanin ma'anar wanka huwa ifadatul ma ala jami'il jasad shine kwara ruwa a dukkan jiki wa wusuluhu ila kulli sha'ri wal bashara da kuma ruwan ya ratsa ya shiga kowane gashi da kuma ko wato dukkan fatar jiki wa huwa thabitu fi kulli al-ahadith wannan irin yanayin wanka na game dukkan jiki kuwa ya tabbata a cikin dukkan hadisan da suka zo da siffar wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin na Aisha thumma yafidu ala jasadihi kulla sannan yana kwara ruwa a jikinsa gaba daya al-hafiz ibnu hajar a cikin fathul bari yana cewa hadha ta'kidu yadullu ala annahu ammama jami'a jasadihi bil ghusl wannan ya nuna cewa annabi ya game dukkan jikinsa da wankewa akwai hadisin jubair bin mut'im Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ana fa akhudhu mal'a kaffayya thalathan fa asubba ala ra'si thumma afidu ba'da zalika ala sa'iri jasadi ma'ana kaga shi ma yana cewa ina ɗebo cikin tafina in zuba ruwa a kaina sau uku sannan kuma in kwara a ragowar jikina ruwan akwai hadisin ummul mu'minin maimunatu bintul haris ita ma take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin alwalar wankan janaba sannan fa afraga ala yadai ya zuba ruwa a hannunsa faga salahuma marratain aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa gasala wajahu wa zira'aihi thumma afada al-ma'a ala ra'sihi thumma gasala jasadahu fataituhu bil mindil falam yuridha wannan hadisin shi ma mun sha karanta shi kaga duk wannan suna nuna ta'mimul jasadi bil ma' sannan game da cuccuɗawa wanda cuccuɗawan nan shine imrarul yad ala jami'il jasad shine cuccuɗawa wato hannu ya dinga kaiwa yana komowa akan dukkan jiki wannan shi ma ya zo a cikin siffar alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadithin Abdullahi bin Zaid yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda faj'ala yadluku zira'aihi an fahimta ko da haka shi sa Imam Malik ya tafi akan farillancin cuccudawa a alwala da wanka wa huwa qaulul muzani talmizu wato tilmizu ash-shafi'i wannan kuma shine ainihin wato a kaulin malam muzani wanda almajiri ne na Imam Shafi'i sannan wannan shine kaulin da ibnu abdulbar ya rinjayar kala yake cewa kad kala bi tarki tadalluki fil ghusl jama'atun min fuqaha at-tabi'in bil madina yace daga cikin fuqaha at-tabi'in a garin madina akwai waɗanda suka tafi akan rashin wajabcin cuccudawa a wajen wanka ala zahiri hadisi aisha wa maimuna sun tafi akan zahirin hadisin aisha da maimuna a wajen wankan annabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkura at-tadallukan walam ya zukura ta dallukan wai annabi sun ambaci annabi yayi wanka amma ba inda suka ambaci ya cuccuda da haka shi sa wasu cikin fuqaha'ul madina suka tafi cewa cuccudawar ba wajibi bace walakin al mashhur sai dai zance mafi shahara min mazhabi malik a mazhabin imam malik annahu la la yajzi la yujzihi hatta yatadallak wato wankan ba zai isar masa ba hatta ya tadallak har sai ya cuccuda jikinsa wa huwa sahihu insha Allah qiyasan ala ghuslil wajhi amma jumhurin malamai daga cikin malamai akwai imamu akwai hanafiya da shafi'iya da hanabila su kan sun tafi akan rashin wajabcin ciccudawa a wanka kaga imam malik shi kadai ne tafi akan wajabcin ciccuda amma hanafiya shafi'iya hanabila sun ce ba wajibi bane sun ce mustahabbi ne la'annahu mujarradul fi'il la yadullu ala al-wujub illa idza kana bayanan limujmal limujmalin تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك وذهب إلى هذا القول من المالكية أبو الفرج daga cikin turakun malikiya ko almajiran malikiya wanda suka tafi akan wannan ra'ayin kaga kenan hatta a malikiyar akwai wanda sun tafi akan cuccudawar ba wajibi bane cikin wayanda suka tafi akan wannan akwai abul farj a zance ya faɗi maganganu ra'ayoyi fatawoyi daban-daban amma fatawarsa ta ƙarshe shi ma ya tafi akan ba wajibi ba ne da kuma muhammad bin abdul hakam da ibn al-arabi wayannan duk malikawa ne sun tafi akan cuccuɗawa ba wajibi ba ne amma wa yuqawwi mazhabul jumhur min adami wujubi dalk wato abinda zai karfafi mazhabar jumhur mafi yawan malamai da suka tafi akan rashin wajabcin cuccuɗawa a wanka akwai hadisin imran bin husayn an fahimta ko fi qissatil mazadatayn wa kana akhira dhak an a'ta alladhi asabahu aljanaba ina mimma qala idhhab fa afrighu alayk wato wanda janaba ta same shi sai aka bashi ruwa aka ce ka je ka kwara shi a kanka da kuma hadithin ummu salama a cikin sa yana cewa inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hatayatin min ma'in sun matafi na alaikil ma fa idza anti qad tahurti kawai ki ɗebi ruwa ki kwara ki sheƙa a jikin ki kawai in kin haka kin tsarkaka to duk kaga waɗannan hadisan sun ce ba maganar cuccudawa wa alaihi akan wannan akan wannan fatawar ta suka ce falawin ga masal junub inda mai janaba zai nutsa fi na harin ya fada cikin wani swimming pool ko ya fada cikin wata korama au au wa kafata hata mizab ko kuma ya tsaya a ƙarƙashin indararo ana ruwan sama indararo ya zo ya dinga kwararo masa da ruwa a kansa au dush ko kuma shawa ya tsaya a ƙarƙashin shawa ta yadda ruwan ya isa dukkan jikinsa gaba ɗaya tare da niyyar wanka suka ce ya isar masa da haka kenan idan mutum zai iya yin wankan ba tare da ya cuccuɗa ba ruwan ya shiga ko ina to cuccuɗa ba wajibi ba ce kun fahimci wannan game da tsatsefe gashin kai shi ma akwai hadisin ummul mu'minin Aisha thumma yukhallilu bi yadi bi yadihi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afada alayhi alma thalatha marratin amma game da muwalat muwalat shine an yaghtasila fi fawrin wahidin mutun ya wankan sa a lokaci daya min gairi tafriqin mutafahish ba tare da rabawa ba mai mai yawa ma'azzikir wal qudra wanda mun karanta shi ma a can baya fal qawlu fiha هنا مثل مثل القول في الوضوء والله اعلم da haka shi ma almuwalat kamar yadda muka karanta shi alwala haka shi ma a wanka haka mas'alar take sai mas'ala da ta shafi taimama kuma yace wa sababuhu sababin da ke sa ai taimama faqadul ma haqiqatan aw ma huwa fi hukumihi dalilin da ke sa a yi taimama shine rashin ruwa akan a hakika tabbas an nemi ruwan babu au ma huwa fi hukumihi ko kuma abin da yake da hukuncin rashin ruwa din ko da ga ruwan amma hukuncinsa ɗaya da babu shine au ma huwa fi hukumihi ko dai ya zamanto kwata-kwata babu ruwa ko mun tsallake wani abu ne da muka tsallake to amma sunan to to ka ce nutso muka yashi yawwa na ga kuna ta kallo na kuma ku yi magana ba da to nan da ni bai kawo min shi ba kuma ni ya bani ta san karanta wa shi wa amma sunanuhu fa arba yace amma game da sunnonin wankan su kuma guda hudu ne albada'u bi ghaslil yadayn farawa da wanke hannayensa qabla idkhalihima fil ina' tun kafin ya shigar da su cikin mazubin ruwa wa masu simakil uznain da kuma ainihin wato shafar ƙofofin kunnuwa wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaq da shaƙa ruwa waɗannan su ne sunnoni a cikin wanka wa amma fada'ilu amma game da mustahabban wanka fa sab'atun su kuma bakwai ne at-tasmiyatu ambatan Allah wal bada'u bi ghasli ma ala badanihi da kuma farawa da wanke abin da ke jikinsa min al'adha na kazanta tunda janaba ce ta same shi kaga akwai akwai kazanta da ta fito sai ya kawar da ita thumma alwudu'u kamilan sannan sai kuma ya alwala cikakkiya marratan marratan amma kowace gaba zai wanke ta sau ɗaya ɗaya wa yanwi bihi ya kuma yi niyya da wannan alwalar rafa aljanaba ta ɗauke janaba an tilkal a'adha'i daga waɗannan gaɓoɓin ta yanda in ya zo wanka ko da bai sake bi ta kansu ba yayi ina fata an gane ثم إفاضة الماء sannan sai kuma ya kwara ruwa a ra'asi a kansa talatan sau uku thumma ifadatul ma sannan sai kuma ya kwara ruwa ala shikkihi al-ayman a tsagin jikinsa na dama qabala al-aisar kafin na hagu an fahimta ko ma'ana at-tayammum kenan yujibuhu at-tayammum sai ya fara da bangaren dama sannan na hagu wal bada'u bil aali da kuma farowa ta sama daga sama zai fara wankan ya wanko saman jikinsa qabala al-asafil kafin ya wanke kasa wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamil gasli tare da kyautata wankewa din kar ya janci a karanta ruwa kuma ya ƙauran da zai zama wani gurin bai wanku ba ya ban lum'a a'a ya karanta ruwa tare da kyautata wankan ya zama wanka ya yi kyau sosai amma kuma bai ta'adu ruwa ba bi kasril hamzati da yi wa alhamza din kasara ihkam ai itiqanihi kyautata shi kenan an fahimta ko shikenan abin da ya kawo ko to masha Allah sai kuma fasulun ko to ni kafin ya kawo fasulun sai ce mi to ta wace ina jin da yake ba komai ake ɗauka a sharhin ba shi yasa na jin shi ma sai na koma takun dai ba ni wannan nan duba yawo yake cewa fasulun rabewa insha Allah at-tayammum daharatun turabiyya yace ita taimama daharatun ita ma tsarki ne tsarki ce amma a turabiyatun na ta wato da ake yin ake yin ta da ƙasa tashtamilu ala mashil wajhi ta kunshi shafar fuska wal yadaini da kuma ainihin wato hannaye to ni kaga wannan ta'arifin bai kawo mun shi ba sai ya shiga wa sababu ko yawa ma'ana at-tayammum daharatun turabiyya ita taimama tsarki ne amma na ƙasa maimakon da ruwa kenan tashtamilu ala masihil wajhi wal kaffain ta kunshi shafar fuska da kuma ainihin wato hannaye wa sababuhu dalilin da ke sa ai taimama faqadul ma'i haqiqatan shine rasa ruwa akan haqiqanin babu din aw ma huwa fi hukumihi ko kuma abin da yake da hukunci na rashin ruwa din ga ruwan amma kamar babu mithlu misali an yakuna ma'ahu min al-ma shine mutum ya kasance yana da ruwan ma la ya kafiya amma ba zai ishe shi ba ga ruwan amma ba zai ishe shi ya yi alwala ko ya wankan ba au ma'un ko kuma ga ruwa din ya khafu bisti imalihi amma yana tsoro idan ya yi amfani da shi fawata nafsihi kubucewar ransa yana tsoron zai iya mutuwa in ya yi amfani da ruwan ila ruwan sanyi ne kuma ana sanyi kuma shi ɗabi'a jikinsa baya son sanyi da haka yana tsoron zai iya salwantar da rayuwarsa in ya taɓa ruwan nan au fawata manfa'atin ko kubucewar amfani kila wannan ruwan na sha ne kuma shi matafiyi ne shi yake dan kishirwa kishirwa kuma gashi a cikin sahara duk inda ya dan ji kishirwa shi yake dan daukowa ya dan kurba ya mayar da kishirwa ya ci gaba da tafiya da haka yana ganin in yi kuskure yayi alwala da wannan ruwan to wannan manfa'a din amfanin da yake da shi na sha din kuma ta zai zamanto ya ta kubuce au ziyadata maradin ko karuwar rashin lafiya yanzu haka maganar da ake bai da lafiya kuma yin amfani da ruwan nan zai kara masa rashin lafiya au ta'akkura bur'in ko kuma jinkirin warkewa yanzu bai da lafiya kuma in yana taba ruwan nan to ciwon ko raunin zai dade bai warke ba zai yi jinkiri kafin ya warke au hudusa maradin ko kuma faruwar rashin lafiya yanzu kalau yake amma akwai yiwuwar in yi amfani da ruwa kuma ya sa ya kamu da rashin lafiya ya kamu da mura mai tsanani misali yanzu baya murar amma yana taba ruwan zai iya kamuwa da mura ko kuma yanzu haka murar yake yi amfani da ruwan zai iya ƙara murar ta karu ko kuma ta yi daɗe ba ta warke ba misali to duk wannan kaga da shi ruwan da rashin sadi ɗaya ne tun da ga ruwan amma kuma ga wasu dalilai sun sa ba ka iya amfani da ruwan ba da aka kaga kenan sai ya zamanto ana yin taimama saboda rashin ruwa ko kuma rashin iya amfani ko rashin samun iko da damar yin amfani da ruwan ko da da ruwan in ba ikon da za a yi amfani da ruwan to yanzu amfani da shi ya faɗi sai kai taimama ina fata an gane da aka taimama shar'antacciyar ibada ce a alkur'ani Allah madaukakin sarki yayi magana akan ta wa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sannan shi ma ya zo a cikin hadisai da dama game da shar'anta taimama akwai hadisin abi umama Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilal liyal ardu ko wa ju'ilatil ardu kullu hali wa li ummati masjidan wa tahura fa aina ma adaraka adaraka fa aina ma adarakat rajulan min ummati salah fa indahu masjiduhu wa indahu tahuru kowane mutum cikin al'ummata duk inda sallah ta riske shi to yana da gurin sallarsa kuma yana da abin alwalarsa akwai hadisin imran bin hussein allah ya kara masa yadda wancan hadisin da muka karanta hadisi ne wanda imamu ahmad ya fitar da shi shak albani ya inganta cikin irwaul galil sannan akwai hadithin imran bin hussein da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga wani mutum kai ana sallah shi ya koma gefe annahu ra'a rajulan mu'tazilan lam yusallima alqawm ko ya ga wani mutum ya koma gefe baya sallah cikin mutane sai ya zo ya tambaye shi ya ce ya fulan ma manaka allah tusalli ma alqawm fa qala ya rasulullahi asabatni janabatun wala ma yace janaba ce ta kama ni kuma ba ruwa fa qala alayka bis sa'idi fa innahu yakfik manzo allah ya ce kai taimama ta ishe kai sai kai ce mama mana an fahimta lokacin da kuma aka kawo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wannan mutumin ruwan yace kaje kai yace igtasil bihi je kai wanka da shi wannan hadisin muttafaqun alai haka malamai na musulunci sun yi ijma'i akan shar'anta yin taimama in an samu dalilin da zai sa a yi ta kamar yadda ibnu qudama alhambali a cikin littafinsa muguni ya kawo cewa malamai sun yi ijma'i akan shar'anta ainihin wato shar'antuwar taimama ana shar'anta taimama saboda halaye guda uku kamar yadda shi ma mawallafin littafin iziya abul hasan ashadili ya ambata na farko idan adamal ma idan mutum ya rasa ruwa hakikatan hakika babu ruwan bi haythu lam yujad bil kulliya ta yadda kwata kwata an nemi ruwa an rasa babu wannan yana sa ai taimama hali na biyu idza wujida al ma in an samu ruwan wa ta'azzara isti'malu amma yin amfani da ruwan ba zai yiwu ba lisababin min al-asbab saboda wasu dalilai cikin saboda wani dalili cikin dalilai al-mu'tabara irin dalilan da ana la'akari da su shar'an a shari'ance al-thalis hali na uku idza wujida al-ma ko idza wajada al-ma walakinahu la yakfihi lil-ghusl aw lil-wudu ga ruwan ya samu kuma zai iya amfani da ruwan amma ruwan ba zai ishe shi ba an fahimta kaga hali na nawa kenan akwai ruwan kuma akwai ikon amfani da ruwan amma matsalar shine ruwan ba zai ishe shi ban alwala zai in ma wanka zai ruwan ba zai isa wanka ba game da hali na farko wannan ya zo karara cikin faɗin Allah subhanahu wataala falam tajidu ma'an falam tajidu ma'an kaga babu ruwa hakikatan kenan amma hali na biyu haythu yata'azzaru isti'maluhu kama wasafahu al-musannif li'annahu yakhafu bi isti'mali fawata nafsi aw fawata manfa'atin aw ziyadata maradin aw ta'khura bur'in aw hudutha maradin aw nahwa dhalika فلأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله تعالى با يكلف وريس إيا إيكوان ما سنة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج waɗannan halaye guda biyu malamai gaba ɗaya sun haɗa kan shar'antuwar yin taimama a waɗannan halaye guda biyu rashin ruwa kwata-kwata rashin ikon yin amfani da ruwa wannan duk malamai sun haɗa kan taimama mutum zai an bayyanta sai dai akwai an ruwaito daga aba da hassan hassan albasari su kam sun tafi akan man'ul marid min tayammum illa idza faqada alma sun ce su sun hana mara lafiya ma yi taimama wai sai dai an rasa ruwa sai dai an ba ruwa kaga wannan fatawar ta yi shi zuzi ko kamar yadda aka ruwaito daga imam ahmad da shafi fi ahdi kaulaihi ishtiratu khawfil halak alal marid li ibahati tayammum su kuma sun sharɗanta mara lafiya sai in yayi tsoron halaka amma da rashin lafiya za ta karu ko za ta yi jinkirin warkewa su duk ba sa ba sa iya tibarun wannan kawai ya ji tsoron zai mutu to a wannan gurin ne suke ganin to ya aje ruwa ya taimama su ko da aba da hasan su ciya suka yi ko mara lafiya ba zai sai dai ya rasa ruwa kawai an fahimta amma kaulin jumhur shine yafi karfi wancan kaulin na farko kenan an fahimta domin shine yafi dacewa da makasidu shari'a shari'a ba za ta ce ko za ka mutu sai kai ba an fahimta ko za ka illata sai kai ko da zai zama sanadiyar salwanta wata gaba ta ka dole sai kai musulunci baya irin wannan umarnin amma hali na uku ta yanda ga ruwa kuma ga iko amma ruwan ne ba zai isa ya amfani da shi ba to a nan malamai ma'abuta ilimi suna da ƙauli guda biyu game da wannan halin na uku ƙauli na farko suka ce annahu ya tayammam wa ya turkul ma yanzu ga ruwan amma ɗan kaɗan ne in ya ce zai alwalan ma ba zai isa ba in ya ce zai wanka ma ya makaɗan to yanzu sai ya ajiye ruwa duk da ga ruwan yana kallo sai ya ajiye shi ya ce mama sai suka ce wannan ma'anarsa ɗaya da mallam ya ji dilma kawai bai samu ruwa ba an fahimta suka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa laysa fi wus'ihi izalatul hadath bil ma yanzu a cikin ikon sa ba shi da ikon gusar da wannan hadasin da ruwa li adami kifayati saboda ruwan ba zai isa ba an fahimta wannan shine ra'ayin jumhur na malamai cewa kawai in ruwa ba zai isa ba yanzu alwala ta fadi wanka ya fadi sai me sai me sai taimama wannan shine kuma ra'ayin abi hanifa malik da kuma ɗaya cikin ƙauluka guda biyu da aka samu daga shafi'iyya kuma da shi ne jama'a da yawa cikin salaf suka faɗa rahimahumullah ƙauli na biyu suka ce zai haɗa tsakanin tsarkin ruwa da tsarkin taimama wannan shi ne ƙauli na biyu zai haɗa tsakanin tsarkin ruwa da tsarkin taimama suka ce zai yi wanke abin da ya sami iko na gaɓoɓinsa inda ruwan ya tsaya rago gaɓoɓinsa ya taimama alamai kenan eh suka ce kawai ya fara alwalar inda ta tsaya sai ya ƙarasa da taimama su ma suka gina hukuncinsu akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha da kuma fattaqullaha mastata'tu Allah ta'ala ce fattaqullaha mastata'tu da aka kada cikin yan alwala karam sai ruwa ya kare sai karasa da taimama li'an allazi fi wus'ihi wastida'atihi huwa ba'd al-ghusl domin iya abin da yake da iko shine wani bangare na wankewar fayukammilu al-baqi bi tayammum rago kuma sai cika shi da tayammuma wannan kuma karka dauka kananan malamai ne a ciki su ma manyan malamai ne imamu ahmad wannan shine ra'ayinsa kuma ɗaya daga cikin kaunin imamu shafi'i kuma da shi ibnu hazm shi ma rahmatullahi alaihim jami'a shi ma wannan shine fatawarsa sun kafa hujja da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu in na umarce ku da abu to ku yi gwargwadon ikon da kana ta yi kana ta kokarin ruwan nan ya kammala ma alwala sai ya kare kuma babu wani ruwan hikin ka karasa da taimama warrajihu mala ya ce amma zance rajihi mafi rinjaye mazhabul jumhur waccan mazhabar ta jumhur lukhuluhi min takalluf saboda babu matsakai ruwa ba zai isa ba a je shi kai taimama kawai ba wani kalla ba takalluf ba takallufanci a ciki shi ke nan kaga dama an wuce gaban kenan shi yasa kaga wannan shi yasa muka dawo wannan magana ta ƙarshe cewa wancan ra'ayin na farko ba takallufanci yanzu kaga da mun iya wancan malamai suka faɗa ba ya kai wannan tambayar ba kila wani ma yana nan yana tunanin to ai ita ce mama hannu ne da fuska to in duk na riga na wanke hannun na wanke fuskar kuma na je wajen shafar kai ne ko wanke hannu sai alwala ruwan ya kare to yaya za a yi ragowar a taimama shafa kai da kunne da kuma taimama kafa shi yasa sai malai ya ce ka ga kaunin can na farko ya fi kawai ruwan ba zai isa ba a je shi kai taimama wal ilmu inda Allah an fahimta ko to sai mu tashi wa yubahu tayammum min al hadath al asghar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana